بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أما بعد عباد الله فقد قدمنا في هذه الخطبة في ال- في الأسبوع الماضي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في دعائه كي كي يفوز بالإجابة عند ربه تبارك وتعالى وذكرنا من النقطة الأولى ألا وهي أن يترد أن يترصد الداعي الأوقات الشرعية وذكرنا النقطة الثانية بأن يغتنم الأحوال الشرعية الشريفة وذكرنا النقطة الثالثة أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه وذكرنا النقطة الرابعة أن يخفض صوته عند الدعاء والخامس أن يفتتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة والحمد كذلك وها نحن إن شاء الله تعالى نستمر في هذه الخطبة الرنانة ونقول وبالله التوفيق السادس أن يطيب مطعمه فيكون طيب المأكل والمشرب لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل, وع- جل وعلا في سورة المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير سابعا أن يجزم بالدعاء ويوقن بالعجابة ويكون صادق الرجاء وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره لا مكره له عز- جل وعلا وقال في حديث آخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من دعاء من قلب غافل لاهٍ الثامن أن يلد في الدعاء ويكرره ثلاثا قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل الله سأل الله ثلاثا تاسعا عباد الله ألا يستبطئ الإجابة فينبغي ألا يعجل ألا يعجل الداعي ولا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا فكيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي عاشرا عباد الله أن يعزم الرغبة في ربه عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة إن الله لا يتعاظمه شيء هادي عشر عباد الله أن يجعل الداعي كف يده لأعلى لحديث مالك بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ثالث عشر أن يقدم عملا صالحا يكون ذلك وسيلة إلى الإجابة ويدل على ذلك الحديث في أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ويدل على ذلك أيضا حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقدم أحدهم أنه كان بارا لوالديه والآخر تصدق على ابنة عمه التي كان يحبها والآخر أعطى الأجير حقه وأجرته وتصدق عليه بالزيادة رابع عشر عباد الله أن يتوضأ قبل الدعاء ينبغي لمن أراد أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يكون طاهرا مطهرا فإن ذلك أجدر بأن يستجيب الله له فقد ورد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبق الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل مؤجلا كان مؤخرا أو كان أو, أو مؤخرا وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء ثم توضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبيد بن عامر خامس عشر وهو الأخير إن شاء الله أن يدعو بدوامع الكلم من الكتاب والسنة وذلك يكون أفضل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك ويدعو ما سوى ذلك قال الغزالي ولا يكلف السجع في الدعاء فإن حال الداء ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه فعن ابن سعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيتك أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعزت من النار أعزت منها وما فيها من الشر أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari suna go- suna tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman agajin Allah da taimakonsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shirye Allah ka shirye mu ya ku bayin Allah ya ku waɗannan fuskoki masu albarka wannan ita ce huduba ta uku daga cikin jeren giyar hudubobin da muka yi muku alkawari na cewa za mu duba matsalolin da suka shafi wato yin addu'o'i dangane da matsalolin da muka fada ciki a ƙasar nan wanda kowa ya yarda cewa mai kawo ɗauki dai shine Allah duk ƙaryar da ake yi tana ƙara bayyana a matsayinta na ƙarya ba wani abin da ake wanda yake nuna tabbacin gaskiyar ɗaukar matakai akan duk matsalolin da suka shafe mu muka ga cewa babu wani abu da za mu yi ko za mu aikata ba wani abu da za mu yi ƙoƙari mu ankarar da mutane su gane wallahi in ba su koma gurin Allah su roƙe shi ya ba su mafita ba a hudubar farko mun kawo bayanai dangane da mecece ma addu'a yaya ake yin ta a huduba ta biyu mun kawo meye falala addu'a me alherinta wannan ƙarfi addu'a take da shi wajen canja hatta ƙaddara hatta ƙaddara addu'a tana canja shi wannan fawa addu'a take da shi wajen canja al'amura da dawo da su kan tsari mun tattauna akan wannan sannan muka kawo ladubba da ya kamata mutane su ɗabi'antu da su idan suna so Allah ya karɓa musu addu'o'in ladubban nan mun kirgo tun daga na ɗaya har zuwa na shida wanda mun yi alkawarin guda goma sha biyu yanzu kan ma sun karu zuwa kusan guda goma sha biyar ko zuwa sha shida ko sama ma da haka don haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu je kan namba na shida daga cikin ladubba in kana buƙatar ƙarin bayani sai ka nemi hudubar farko da ta biyu sai ka haɗa da ta yau to sai ka fahimci mi ina daga ina aka taso kuma ina aka tsaya abu na shida daga cikin ladabin da ɗan adam in ya kula da shi Allah zai karɓi addu'a shi shine mutum ya kyautata abin da yake ci ko yake sha a cikin cikin shi ka tabbatar da cewa da abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka saka waɗannan halal ne wanda suka samu daga gurinka ita kuwa halal malamai suka ce ta hanyoyi guda biyu kawai ake samunta ko dai ka je ka nema da ƙarfinka ko kuma wani ya ɗauka ya baka babu wata hanya ta uku ka je ka nema ko da iliminka ko da ƙarfinka ko da dabara da wayo da hikimarka da Allah ya ma ko ka yi karatu ko kana da basirar sana'a ko wani abu ka je ka nema ta wannan hanyar ko kuma wani Allah ya hore masa ya tausaya ma ya ɗauka ya baka babu hanya ta uku da ake samun halal in ba waɗannan hanyoyi guda biyu ba a baka ko ka nema da kanka shikenan kawai la salisa laha ba ta da hanya ta uku Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin annabawa kansu akan cewa su ci halal domin Allah ya faɗa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne kuma bai karɓar abu in ba mai tsarki ba duk abin da aka zo gaban Allah da shi in dai mai najasa ne in dai na haram ne Allah ba zai karɓe shi ba ba zai samu shiga gurin Allah ba sannan Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da abin da ya umarci mursalai da shi sai ya faɗa musu a cikin suratul mu'minuna aya ta 51 yace ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni gaba daya dandazo da ayarin manzanni kakafin ku kulu min at-tayyibati Allah yace ku ci daga dadada na halal wanda muka halatta muku wa amalu salihah kuma ku yi aikin kirki inni bima ta'maluna basir lalle ni ina ganin abin da kuke aikatawa ya faɗa wa sauran mumine kuma a cikin suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada na halal wanda muka azurta ku washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'buduna inda gaske ku bayan sa ne shi kuke bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sa'an nan sai ayi ammarawaice yace sai annabi ya ambaci wani mutum yayi tsawon tafiya ga gizo ga kura ya ɗaga hannunsa zuwa sama yana cewa ya Allah ka taimake ni ya Allah ka bani sa'a ya Allah ka yaye min damuwata amma fa a halata kaunihi yana wannan addu'ar abincin da ya ci da abin da ya sha da suturar da ya sa da ma tasowarsa gaba ɗaya a cikin haramun yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa anna yustajabu lahu a wata ruwaya yace fa anna yustajabu li hadha irin wannan ta ina ma za a karba masa addu'a ma'ana shi wanne kirinki wanne ce bera bari wanne rigima ta kai shi ma ya daga hannu ya goye roki Allah ai ba irin su Allah ke kulawa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana ba karamar magana bace ga ta dai da yawan mu mun santa ko in ce ma dukan mu duk wanda ya leka islamiyya ko dai ya taba zama a gaban wani malami ko sau ɗaya ne da wahala bai taba jin wannan hadisin ba da wahala da wahala amma babbar inda matsalar take da turka-turkar take shine gane girman maganar da kuma aiki da ita wannan magana ba karama bace ma'ana annabi na mamaki mamakin da annabi yake shi wannan me ya kai shi daga hannu ya addu'a wannan rigima ta kai shi ya daga hannu ya ce Allah bani shin ya dauka irin su ne ake kulawa lokacin da suka daga hannu aka daga hannu ake addu'a wannan magana jama'a akwai abin tsoro a cikin ta wallahi to ko in har haka magana take kuma haka magana take in har haka magana take kuma haka magana take domin imamu muslim ya rawaito ta to ashe ya kamata da ni da kai mu razana mu firgita mi z- mu zabura wajen aiki da wannan magana ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen kiyaye abin da ke shigowa hannunmu tare da cewa annabi Muhammadu yayi wata magana yace sayati ala nasi zamanu la yazalu almar'u bima akhadha min almali amin halalin huwa amin harami annabi yace akwai lokacin da zai zo ya riski mutane saboda tsaban lalacewar mutane mutum bai damuwa da me ya shiga hannun shi na dukiya amin halalin huwa amin harami wannan abin da ya shiga hannunsa halal ɗinsa ne ko kuma haramun ɗin? bai damuwa kawai dai ya samu ya ci ko ya sha ko ya ɗinka ko ya saka kwanan shi da damuwarsa ta yaya ya samu babu ruwansa da wannan Allah ka sauwaƙe kala ka yaye mu daga cikin irin wannan masifa ya Allah ladabi na bakwai shine mutum ya ainihin wato saka a jikinsa cewa Allah mai biyan bukata ne kada ya dinga bawa Allah zabi ma'ana yana tunanin abin kamar ba mai yiwuwa bane kuma ya zama yana mai tsantsar gaskiya wajen roƙon Allah da neman biyan bukata a gurin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad suka rawaito shi al-Imam al-Albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan Abi Dauda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ghafirli in shi'ita kada ɗayan ku yazo addu'a yace ya Allah in kaga dama ka gafarta mu yo ai ko dan adam ka je gurin sa kace in kaga dama ka taimake ni wallahi ba zai taimake ka ba saboda akwai rahin kunya a cikin maganarka haka ne ko ba haka ba akwai rashin kunya da rahin ladabi kana ce masa in kaga dama taimake ni in kaga dama ba ni in kaga dama karka ban wallahi ba zai saurare ka ba to ballantana Allah ka ce Allahumma gafirli in shi'ita Allah in kaga dama yi min gafara manzo Allah ya ce kar ɗayan ku ya faɗi wannan ya ɗauki matsalar da girma in ji annabi Muhammadu ya ɗauki lamarin ba na wasa ba ya rankwafe ya ruguje ya takwarkwashe gaban Allah ya nemi biyan bukata ta gaskiya ba maganar kokonto ko tunanin zai samu ko ba zai samu ba karye wannan kada ya saka wannan a cikin ransa ko miskar zarrace ko wanda zaka ga suna addu'a amma ransu na gaya musu cewa ba za su samu biyan bukata ba wallahi akwai su ko dai saboda wani abu da suke ganin sun aikata na laifi wannan ta sa suke ganin kamar ba su kai Allah ya karba musu addu'a ba Allah kuma bai san haka Allah ya fi so ko kana da matsala ka kaimar damuwarka karka damu shi ne mai yaya matsala shi ne mai yafewa shi ne mai kankarewa kuma shi ne mai biyan bukata kuma shi ya ce ka kira shi zai amsa maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum saboda haka Allah bai san ka dinga cewa Allah in an ga dama a taimake ni in an ga dama ko dan adam kaiwa haka wallahi watsar da sha'anin ka zai Allahumma rahamni in in shi'ita Allah kai min rahama in ka ga dama annabi ya ce kar ku ga wa Allah haka yace domin Allah madaukakin sarki bai son haka yana so ka kyau ka girmama al'amarin domin ba wani abin da ake wa Allah na tilas ko ba wani abu da Allah yake ganin sa na kyama in dai cikin addu'a ne da neman yayewa a gurin Allah ya faɗa a cikin wani hadisi har ila hazal yau wanda hadisin al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a haka Imam al-Mundhiri a cikin a cikin at-Targhib wa tarhib kamar yadda Malam Albani ya inganta hi bi shawahidihi da hadisan da suke goyon bayan wannan hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Ku roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah ya karba kawai. Ka ji a ranka daga ka gama. Shi yasa zaka ga magabatan mu na da in suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a mana. In suka yi addu'a suka yi addu'a suka yi addu'a suka shafa. malam sai ka ji sai mutum ya ji wani sanyi a ransa menene wannan sanyin ke alanta mar shine kamar abin da ya roƙa din nan an gama bashi sai ya ji kawai ransa ta yarda an bashi wallahi yasa saka rayu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa saboda suna da kyakkyawan yaƙini da ubangiji amma mu yanzu duk an raba mu da Allah an haɗa mu da wasu kartun banza malam muna ganin kamar su ne masu biyan bukata duk an raba mu da Allah an mun watsar da Allah an haɗa mu da wasu karti su ne muke ganin su za su yaye damuwa su za su kawo saukin rayuwa su za su yi kaza su za su yi kaza da haka annabi ya ce ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa ya karɓa sai ya ce wa'alamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin ku sani Allah maɗaukakin sarki baya karɓar addu'a daga zuciya gafalalliyar rafkananniya ma'ana kana roƙon Allah amma zuciyarka ma ba a gurin Allah take ba kana addu'a amma zuciyarka ba ta riya ma cewa za a baka Allah manzo Allah ya ce Allah baya karɓar addu'a daga irin wannan zuciyar ana so ka kusanto da zuciyarka zuwa ga ubangiji shi yasa mai ahlar yace al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ko mai addu'a domin as-salatu tana iya daukar addu'a kuma tana iya daukar as-salatu salata asalin sallar da aka sani An- malam yace mai sallah ko mai addu'a yana ganawa ne da ubangiji dan haka kada yi wasa ya san cewa a fadar Allah yake ai ko fadar sarki kaje kana sauƙaƙa murya ai ko kana ladabi da biyayya ai ko kana yi bi a hankali saboda kar kai laifi buƙatar da ka zo gurin sarki ta samu ta ƙi samuwa to sai a fadar Allah ne za ka yi rashin kunya da rashin lissafi saboda haka yana da kyau mu dinga wato mai da al'amarinmu ga Allah lokacin da muka zo muke gaya wa Allah buƙatunmu Sufiyanu bin Uyayna Allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna yace la yamna anna ahadukum min ad-du'a ma ya'lamu min nafsihi kada ɗayanku abin da yake aikatawa na zunubi ya hana shi yin addu'a domin inna Allah azza wa jalla ajaba li sharril khalqi Allah madaukakin sarki ya amsa wa wanda yafi kowa sharri a cikin halittar Allah waye wannan shine iblis shedan alaihi la'anatullahi almutatabi'a Allah ka bibiyar da tsinuwarka akan shedan so Allah madaukakin sarki ya karba masa addu'arsa karanta suratul suratul suratul hijri me yace qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athu wato sun tattauna ne da Allah wanda magana tana da tsayi akan magana yayi sujuda ga annabi Adam yace ba zai yi ba aka tambaye shi me yasa ba za ka yi ba yace saboda me zai yi sujjada ga wanda aka yi harbice shi da yumbu da turbaya shi kuma aka yi shi da wuta kaza kaza karshe dai Allah ya tsinewa shedan albarka yace to ka je ka fa innaka rajimun na tsine maka albarka sai shedan yace na karɓi tsinuwarka ya Allah kai shedan mara kunya ne malam maimakon ya fada a gurin ya tuba yace Allah na tuba tsinuwarka ta- na shiga uku ba zan kare lafiya ba a gafarta min Allah na yadda zan je ne sujjadar amma ina yasa duk wanda shedan ya dafi makyangamarsa jama'a duk wanda aka ce shedan ya galaba a kansa in ba Allah ne yake yi ba zai wahala ya dawo saboda uban shi kangararren ƙarshen zamani ne a gaban Allah suka yi jayayya da Allah Allah ya ce na tsine ma albarka ya ce na karɓi tsinuwarka ya Allah yasa daga kaji an ce wannan hanyar shaidan ne wallahi iyaka biha ka yi hankali da wannan hanyar ba hanyar ka bace ba hanyar bullewa ba ne saboda da kaji ta taɓurzar da aka yi tsakanin ubangiji da shaidan wala duk abin da aka ce ma shaidan ne yake goyon bayansa ba za ka je gurin ba da haka kiɗe-kiɗe hanyar shaidan ne waƙe-waƙe hanyar shaidan ne zina hanyar shaidan ne luwaɗi hanyar shaidan ne duk wani aiki mummuna da ka sani hanyar shaidan ne to ka ji yadda shaidan suka yi da Allah Allah ya ce ka je na tsine maka albarka sai ya ce na yadda amma sai roki wani abu a gurin Allah qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athuna Allah ka bar ni kan na mutu sai kiyama ta tashi ina roƙonka kai mun wannan ya Allah dan Allah jama'a idan aljanna ya roƙa a gurin Allah ba zai bashi ba zai bashi in gafara ya roƙa gurin Allah a lokacin Allah ba zai mar ba zai mar amma sai ya roƙi wani abu daban yace a saurara min zuwa kiyama ta tashi kan na mutu yana rufe bakinsa qala fa innaka minal mundarina kana cikin wanda za a saurara ba za su mutu ba sai kiyama ta tashi Allah ya ce ila yaumil waqatil ma'lum zuwa ga wannan rana sananniya ita ce ranar tashin alkiyama karanta suratul hijri tun daga aya ta 36 har zuwa aya ta 37 zuwa da 8 da shauransu saboda haka Sufyanu dan Uyaina yace in har shedan zai ce wa Allah yi mun duk da kangararsa Allah ya ce na maka yace ban ga dalilin da zai sa ni da kai mu gagara yi wa Allah kyakkyawar fahimta na mu roƙe shi kuma ya biya mana bukata ba yace ban ga dalili ba idan kaga mutum yana tunanin Allah ba zai iya yi masa ba ko kuma bai yawan kai kukansa zuwa gurin Allah ya dan farewa ko ya makalkale wasu karti to bai wa Allah kyakkyawar fahimta bane na rantse da Allah irin yadda wasu suka ɗauka wasu ne ke biyan bukata ko iya wannan fahimtar suka yi wa Allah na rantse da Allah Allah zai biya musu bukata irin fahimtar da wasu suka yi wa wasu mutane cewa su ne masu fitar da su daga matsala da damuwa ko iya wannan fahimtar suka yi wa Allah na rantsi da Allah Allah zai saurare su domin yanzu wani fahimtar da yake wa wani shine maganin matsalarsa wallahi ko Allah bai wannan fahimtar ba jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne yadda ya fahimci wani shine maganin matsalar shi wallahi ko Allah bai fahimta a matsayin cewa shine maganin matsalar shi ba don haka bai yawan roƙon Allah amma yana yawan roƙon mutane bai yawan kai kukansa gurin Allah amma yana yawan kai kukansa gurin mutane bai yawan gaya wa Allah damuwarsa amma yana yawan gaya wa mutane damuwarsa me dalili saboda fahimtar da yawa mutane su ne masu yayewa bai wa Allah wannan fahimtar ba Allah ya kiyaye- kiyaye Allah ya yaye Allah ya ganar da mu dan haka yace dan haka i- ku yi ku roki Allah kar ku damu in dai Allah zai amsa wa shaydan yace babu dalilin da zai sa ba zai amsa mana ba mu ma abu na tara attase ladabi na tara Allah yasta- yastabdi al-ijaba Allah yastabdi al-ijaba wato kada mutum yayi gaggawa cewa yanzu yanzu Allah zai biya masa bukata wala yaqul da'awtu la'awtu falam yustajab li kar ya ce nayi roko na roko har yanzu ba amsa min ba saboda hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallama yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal annabi ya ce ana amsa wa ɗayanku addu'a matukar bai gaggawa ba sahabai suka ce fa kaifa ya ajal yaya mutum zai gaggawa abin da ba a hannunsa yake ba ya ce gaggawar hi ne mutum ya dinga cewa shekara kaza ina addu'a ko wata kaza ina addu'a har yanzu matsalar nan bata yaye ba kar ka damu ba dai Allah ka gayawa ba ka jira shi dai Allah na farko ba amar dole na biyu ba lalle bane a take yanzun nan ka roka yanzun nan ya baka ba haka Allah yake ba kai in ya ga dama ma abin da ka roƙan ba shi zai baka ba sai ya baka wani abu daban saboda ya san in ya baka abin da ka roƙa bala'i ne akan ka kai baka sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah ne ya sani ku baku sani ba ta iya yiwa abin da ka roƙo masifa ne shi Allah ya san masifa ne sai ya canja ma da abin da yake alheri ne kai Allah yana iya ajiye maka addu'ar kama sai ka je lahira ka ci bakar wahala a nan duk abin da ka roƙa Allah ya ƙi kula ka amma wallahi duk yana tanada maka a ina a lahira yana jira ka je ka samu wani da na karanta mar wannan hadisi ya ce mana a raba dai biyu rabin a bamu a duniya rabin mun je a bamu a lahira wallahi mutane suna wallahi tallahi ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baqin fa abin da ke gurin ku Allah ya ce karewa yake karkare gaba daya abin da ke gurin Allah ne wallahi yake wanzuwa to me yasa ba za ka yi hakuri ka samu na gurin Allah ba yace shi dai kawai a raba biyu rabi a bashi anan a ajiye man rabin idan ya je ya samu nace to duk Allah ya ba mu anan da can gaba daya tunda ba laifi bane ka roka anan din ka roka a can tunda Allah ya ce ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga ai bai kuskure ba ko to amma dai daga cikin sunnar addu'a manzon Allah ya ce wani lokaci Allah ya nakan ajiye wa mutum sai wani lokaci kai wata addu'ar Allah ba zai amsa ma akan ka ba mun kai zai ga cewa ka haye bai ma wuce shekara biyar ya rage ma ka mutu ba in an baka wannan abin ya zaka yi da shi sai Allah ya dauke sai ya ajiye sai ƴaƴanka sun taso sai ya dora musu wallahi sai ƴaƴanka sun taso sai ya basu saboda kai kana addu'a ne yanzu kai kuɗi baka sani ba saura shekara uku ka mutu ko saura wata uku ana iya baka kuɗin kuma wata uku ta zo ka mutu to me yafi ma ba gara Allah ya baka aljanna ba a bar kuɗin in so ƴaƴan gar suka taso a basu kuɗin su ma su dace da aljannar to amma da ke duk ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah ne ya sani mu ba mu sani ba sai muna ganin cewa kamar an hana mu alhalin ba haka bane to annabi yace yana da kyau mu gane cewa ba a gaggawa wa Allah mutum ya dinga cewa nayi addu'a nayi addu'a ba a karba mu ba ibnu battal Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace al ma'ana an yas'ama fa yatruka du'a abinda ake nufi da wannan hadisin shine mutum ya kosa har ma ya daina addu'a wani zaka ga yayi yayi yayi dan bai ga biyan bukata ba sai ya daina fa yakunu a a sai ya zama kamar mutumin da ya zama ya kosa da addu'a shi ko kuma ya zo yana aikata abin da bai kamata ba a cikin addu'ar to sai ya zama yana ainihin wato kamar marowaci a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya hana al-imam al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace inna allaha lalle shi Allah yujibu kullu du'a yana amsa duk wata addu'a da ka sani fa imma an tazhara al-ijabata fi dunya matakin farko ko dai Allah in ya ga dama sai ya bayyana maka karbar addu'ar a nan duniya wa imma an yukaffira anhu ko kuma Allah ya batta kiyama in ta tahi ya kankare ma zunubai ya saka aljanna shine maganar da muka yi dazu Imam al-Qurtubi ya faɗi wannan magana wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah ko kuma a ajje maka ma addu'ar sai kiyama ta tahi sannan ka samu ladanta lima rawahu Abu Sa'id al-Khudri Imam al-Qurtubi yace abin da yasa na faɗa muku wannan saboda akwai hadisi da Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki yayi wa Abu Sa'id al-Khudri rahama ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min muslimin babu wani musulmi a doran ƙasa yad'u wanda zai yi addu'a bida'awatin da wata addu'a laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin bai saba wa Allah a cikin addu'ar ba bai yanke zumunci a cikin wannan addu'ar ba illa atahu Allahu biha ihda salasati manzo Allah ya ce face sai Allah ya masa abubuwa guda uku abu na farko imma an yi ajjila lahu da'awatu ko dai Allah ya gaggauto mar da addu'ar sa a biya masa bukata anan wa imma an yad'u a wa imma an yuddakhara lahu ko kuma a ajje masa addu'arsa sai ya je lahira wa imma an yakuffa anhu min as-su'i bi mithliha ko kuma a dubi wani bala'in da ya tinkare shi shi yana neman Allah madaukakin sarki ya bashi mota ne misali zan muku dan ku gane maga- magana yana so Allah ya bashi mota ne ko yana so Allah ya bashi gidan zama ne wa yana so Allah ya bashi jari ne sai kuma Allah ya ga in an bashi jarin nan ko motan nan baɗi'uwar haka zai yi hatsari zai karye zai yi shekara biyar yana jinya sai Allah ya fasa bashi motar ko gidan sai ya tare masa wancan hatsarin ah to dan an baka gida kai shekara biyar kana jinya me aka yi kenan dan an baka mota ka kwanta kuma kana ta jinya me aka yi ma kenan me me me me me zama kenan ba wani ci gaba da ka samu amma sai Allah ya dubu kare ka daga sharrin hatsarin nan yafi akan a baka mota ko gida ko kuma a biya ma bukata sai a tare maka wannan a barka da lafiyarka ka ci gaba da bugawa kana fama sai wata ran kuma Allah sai ya amsa maka wata ta gaba haka Allah yake haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ɗayan ukun nan za ta faru ko dai a amsa masa a biya mar bukata ko a ajiye masa sai ya je lahira ko kuma Allah ya dubi wata bala'i da ta tinkare shi ya tare mar da wannan addu'ar bai biya masa asalin abin da ya roka a gurin Allah ba wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya faɗa sai sahabbai suka ce idan nukthir ah to inda haka ne ya manzo Allah sai mu yawaita addu'o'i kenan mu yawaita sai ce haka ne ku yawaita Allah ma zai yawaita baku bukata da biyan bukata Allah ka yawaita biya mana bukata ya Allah malamai suka ce wannan hadisi ya zo ne a cikin tafsirin fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Qurtubi Allah ya hada mu da Imam Qurtubi a Jannatul Firdausi ibnu abbas allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya ce kullu abdin da'a ustujiba lahu duk ɗan adam ɗin da ya addu'a duk bawan da ya addu'a in ji abdullahi ɗan abbas ya ce na rantse da allah an amsa mishi fa in kana alladhi yad'u bihi rizqan lahu fi dunya abdullahi ɗan abbas ya ce idan abin da ya roƙa arziki ne a gare shi a nan duniya utiyahu sai a bashi arzikinsa na nan duniya wa in lam yakun rizqan lahu fi dunya dukira lahu in kuma abin da ya roƙa ba arzikin duniya bane sai a ajje masa sai ya je lahira Allah ya bashi haka Abdullahi dan Abbas shi ma ya fassara waɗannan hadisai Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus ladabi na goma shine an yi azumar ragaba fi rabbihi azza wajal abinda bahaushe yake cewa an zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki ma'ana ka roki Allah da yawa ranar da ne magana akan cewa mutum ya kambama Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya ce Allah biliyan 150 kawai take bukata ta ishe ni wani mun fita anan sai kira ni a waya yace malam biliyan 150 bata yawa ba nace kai ne kaburin ka ta yawa aha kaburin ka ne ta yawa wallahi amma a gurin Allah ba komai bace wallahi nace ka roka sai na bashi misali na ce yanzu akwai za ka iya kirga waɗanda suka mallaki biliyan ɗari ma a duniyan nan wallah ba za ka iya kirga su ba ko ba haka ba ne wanda suka mallaki biliyan ɗari za ka iya lissafa su ba za ka iya lissafa su ba wanda suka mallaki biliyan sau biliyan ko sau miliyan za ka iya kirga su ba za ka kirga su ba suna nan da yawa wasu ma suna ɓoye wani ma bai san su ba wanda suka bayyana ne kawai yan social media suke yadawa cewa wane ya mallaki kaza amma akwai wanda suna nan sun mallaka ba wanda ma ya sani sai Allah da ya basu haka ne ko ba haka ba to kai me kai wa Allah da zaka roƙa ya ce ba zai baka ba ba abin da kai mishi wallahi in ma ka masa zai iya yafe ma ya baka ina fata an gane magana saboda haka ka roƙe shi da babban masaki in ka tashi gida ka ce Allah hawa goma sha biyar nake bukata ko hawa ashirin kuma da swimming pool a ciki da lambu a ciki ya Allah Allah da lambu a ciki motoci na yawo a gari guda ashirin da biyar wanda zan dinga fita a yi mun convoy su kuma kamar guda hamsin sun isa ya Allah yawwa private jet kuma jiragen da zan dinga yawo Allah ka bani kamar guda goma sha biyar su ma sun isa Kudajen ba zai yiwu ba ko? A to, wallahi ni dai ina roƙa wallahi. Wallahi ina nan ina ta roƙa in ka bari aka barka a kwana ni ba ruwana wallahi. Yawwa, saboda aka gaya wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku, ku, ku girmama kwaɗayinku a gurin Allah. Ga hadisin annabi Muhammadu ya ce idza da ahadukum falyu'azzimir ragaba. idan ɗayan ku zai addu'a ya girmama kwaɗayinsa a gurin Allah ya girmama buƙatarsa inna Allah la ya ta'azamu hu shay'un domin Allah ba abin da yake masa girma a ce ya mar girma ba zai iya biyan buƙata ba ko ba zai iya mallaka ɗan adam ba annabi Muhammad ya ce babu wannan abin a gurin Allah inna Allah la ya ta'azamu hu shay'un ba abin da yake da girma a gurin Allah wanda Allah ba zai iya ba babu shi kuma wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi ƙarshen inganci kenan daga Bukhari dama sai Muslim ko sau da haka ka roƙi Allah da babban masaki kamar yadda malamai suka ainihin wato faɗa abu na goma sha ɗaya at-taubatu wa raddul mazalim wal iqbal ala Allah azza wa jal tuba ga Allah da kuma mai da abubuwan da mutum ya zalunci wasu domin zaluntar mutane yana hana Allah ya biya wa mutum bukata cin haƙƙin wasu da tauye wasu haƙƙoƙinsu yana sa kai ta gaya wa Allah bukatar wallahi Allah ya ƙi sauraron ka saboda ka taɓa masa bayi yasa kar ka taɓa wani na rantse da Allah in ka taɓa wani in ya ɗaga hannu ya ce ya Allah wani ya zalunce ni Allah ka kama shi yana sauke hannunsa ka shiga uku wallahi duk abin da ka taɓa sai ya lalace duk abin da ka tinkara sai ya tarwatse wallahi duk buƙatar da ka nema a gurin Allah ba zai saurare ka ba saboda ka zalunci wani ya kai ƙara ka gurin Allah yasa annabi ya ce wattaqi da'watal mazlumi ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin babu shamaki tsakaninta da ubangiji a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai ce bi izzati wa jalali na rantsa da izzata da buwayata la ansurannaka walau ba'da hini zan taimake ka koda bayan wani lokaci da Allah bari in dauko muku wata matsala da take faruwa yanzu a kwanan nan don ku gane ma'anar wannan maganar da muke dauki matsalar Siman Abbas da matarsa Husaina da kuma wannan soja da ya sa aka kulle shi tare da cewa wannan matsala kamar yadda na faɗa jiya a wani ɗan ƙaramin bidiyo clip da na yi ko hekarin jiya na ce matsala ana kan bincike akan ta ba a gama tantance ta ba mu kuma muna so akwai darussa da yawa wanda mutane ba su hango su a cikin wannan matsalar ba so muke sai an kai gatin matsalar an tabbatar da binciken ko da ba a riga aka yanke hukunci ba su hukumomin da abin ya shafa sun tabbatar cewa lalle wannan abin da matan nan ta faɗa akan mijinta haka ne ya faru to anan ne zamu zo mu fito da wasu matsaloli da suke ciki hatta ita kanta matar akwai darussa da ya kamata mu ɗauka a kanta mata nawa ne suke da matsaloli na zaluntar mazajensu amma suka kasa bibiyar haƙƙin mazajen suka bari ake cutar su haka ne ko ba haka ba kuma cikin wannan akwai buƙatar mutum in zai aure ya tsaya ya duba jajirtacciyar mace mace mai kamar maza mala wanda za ta tsaya tsayin daka akan ƴaƴan da ta haifa da kai da rayuwarku da gidan da komai in wani abu ya faɗo na zalunci ta tsaya kaga wata mata an rasu an bar mata ƴaƴa da gida biyu da gidaje uku baffanin yaran da kawunan su zo su nemi su dira akan dukiyar ita kuma ta tashi haikan ta shiga can ta je human right ta je ina sai ta kwato wa yaran nan haƙƙin ubansu da ya mutu ya bar musu ana samu ko ba a samu idan ka rasa matar da za ta yi ma irin wannan bayan mutuwar ka wallahi ka kaɗe ka kaɗe wallahi so da haka hatta ita kanta matar akwai abin darasi a ciki yadda ta tsaya ta dinga shiga tana fita shekara shida tana bugawa a cikin bidiyon fa cewa ta yi mahaifiyarsa ma cewa ta yi ita ba za ta iya ba ta koma ƙauye ta zai ta zauna abinta amma ita ta tsaya kai ka je ka bi bidiyon abin da ta faɗa kenan amma ita ta tsaya sanda ta tabbatar an zo ga wannan mataki yanzu gahi ba wai maganar ni da kai anan ba hatta ministan tsaro sanda ya magana akan matsala hatta hafsan hafsan sojoji sanda ya sa baki hatta yan majalisu sanda suka yi magana hatta hatta hatta saboda ita kwaya ɗaya ka sani cewa na rantse da Allah ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya taimake shi in bai tashi ya tsaya ba jama'a haka ne ko ba haka ba wannan shine kawai ba wanda ya fi ƙarfi ita ba kowa bace ba komai bace ita amma ta tsaya sai Allah ya tsaya mata kai ma idan ka tsaya wallahi Allah zai tsaya ma wannan shine kawai amma mutane suna abubuwa suna langabewa suna yi kamar ba za su yi ba ta ya zai Allah ya taimake ka don haka mutum ya tuba ga Allah yanzu nau'in zaluncin da ake a gurare wallahi wannan abin da ya faru na wannan Siman Abbas ina so ku gane wallahi ɗaya ne cikin miliyoyi ko dubunnai da yake faruwa a ma'aikatu kawai bincike ne bai bayyana ne ba a bankaɗo abubuwan ne amma shi Allah ba bacci yake ba kar ku yi mamakin wannan matsalar ta zamanto dalilin bankaɗo abubuwa da yawa yanzu ko laran wani ya zo ya bada wani labari abin idan ka je shi abin takaici mana barin ba ku shi a takaici sai mai addu'a mu ka tsaya a kansa in ya so mu zo mu dora sati mai zuwa wani polis ne ku yi mana aikin gafara polisa ba mu ce ba mutanen kirki a cikin ku ba amma labari ne ya shafe ku in ya shafi malamai ma ba ana faɗa ba ko ba a faɗa in ya shafi malamai cewa wani malami ya yi kaza ba a faɗa jama'a to don haka mu ma ku mana aikin gafara ta biyo ta kanku ne eh gaskiya ne mu ma an ta shafe mu babarin mu kuke yi ba amma ka duk wanda ta biyo ta kansa na rantsi da Allah ya mun gurza shi wallahi ba abin da ya dame ni da kai saboda ni ma an ta biyo ta kaina babari na kake ba ko bari na ake yi aha yawwa to shine saboda haka wani police ne jama'a wata yarinya ka je ka bi wannan barkata abin nan family din ka je ka ji wannan shi ma wata yarinya ta hau nafe za ta je anguwa su biyu daga ita sai mai nafe kawai sun zo sauka mai nafe ya laluba waya sai neme ta ya rasa kuma ya san ya shigo nafe din da wayar sai ce baiwar Allah ban ji wayata ba ta ce a'a ka ji wayar ya za ka ce na dauka kaza kaza kaza kaza sai ya ce wallahi ba zai yadda ba sai suka yi fakin ya tsaya yana kokarin karbar waya wani ya zo akan zai raba su Ina fata kuna fahimtar magana wani ya zo akan zai raba su ya ga abin da ke faruwa an kira wayar da ake zargin an ɗauka kuma ta yi ringin a cikin jakarta sai aka ga ta ɗauki wayar ta ta kira wani cewa ya zo kaza kaza ba a san dai me suka yi ba yana zuwa a he police ne yana zuwa sai ya ce wanta kauce kawai sai ta kauce sai ya ɗirma wa mai keke na ɗin bullet ya kashe shi sannan ya ɗirma wa wanda aka ɗauko ma'ana wanda ya zo yake raba su shi ma ya ɗirma masa bullet ya kashe shi akwai a taɓan da ya kawo polis ɗin gurin an kira shi a waya ya zo shi ma ya juya ya ɗirma mar bullet ba haka abin ya faru ba su uku gaba ɗaya harbe su a ƙasar nan ne ake wannan ta'addancin jama'a sannan ya ɗauki yarinyar suka tafi abin da maki sun bi su har cikin dare har inda suke zargin nan suka shiga kuma sun je sun same su da yarinyar suna kwance ina gaba ku fahimci maganar ba ma'ana ya kashe mutum uku a take kuma ya ɗauki yarinyar ya je sun me sun je suna kwanci a ɗan rufa ma ka ce suna kwance ɗan rufa ma ka ce suna kwance kawai haka saba ya bada labari haka suka bada labari gashi nan da yarin yana yaduwa to na rantse muku da Allah kaga irin wannan cin zarafi da cin mutunci da zaluncin a kasan nan wallahi idan ban kaɗo su za a yi akwai wanda wallahi ba za su iya bacci ba suna nan a dankare malam an cuci mutane malam an tauye haƙƙin wasu an kashe wasu an ci zalun wasu an ci zarafin wasu an tozarta wasu ba su da mai taimakon su sai Allah Allah ya yayi mana kuma da wannan ne zamu zo mu limaza yustajabu lana zamu zo babi zan yi huduba musamman bayan na gama karanta waɗannan ladubba in Allah ya yarda zamu zo hudubar mu ta ƙaryahi ne limaza yustajabu lana dan me yasa muke addu'a ba a karba ga dai ladubban ga darussan ga babukan ga mas'alolin amma me yasa idan mun yi Allah bai karba mu roƙa mu roƙa mu roƙa a kibiya mana daga cikin sirrin rashin karbar akwai irin waɗannan nau'ukan zaluncin wallahi Allah baya karɓar addu'ar azzalimi saboda haka dole ne mutane mu ji tsoron Allah kuma kai ne yanzu da kake jin wannan maganar kar ka dauki wancan babban azzalimi a'a kai ma dubu wanda irin kalar zalunci kake ko matarka kake zalunta wallahi Allah zai kama ka ɗanka da ka haifa kana masa wani irin hukuncin da ya wuce gona da iri wallahi Allah zai kama ka masinjinka a ofis kana daka martsawa kana hana shi haƙƙinsa lokacin albashi ku ƙi biyan ƙananan ma'aikata duk Allah zai kama ku wallahi ba wanda Allah zai bari kar ka ji kai naka ƙarami ne ka ɗauka ka sha wallahi baka sha ba don haka mu ji tsoron Allah kowa ya gyara matsalarsa yaranka a shago kar ka abin nan kar kar ka zalunce su kuma yara a shago kar ku zalunci mai gidanku dan kar ku ganshi mai- bi- miloniya ne yana da miliyan ɗari biyu ko ana biyan ku naira dubu goma goma a wata ku ɗauka cewa yana cutar ku tunda ku kuka yi agreement da shi kuka yarda dole ku karɓi wannan in kuka yi amfani da cewa ai mai kuɗi ne don haka don mun kwasa ma ba matsala a'a wallahi akwai matsala in ji annabi muhammadu haka kowa ya ji tsoron Allah ya kyautata wa wanda ke karkashinsa kar ya zalunce shi Allah ka kiyaye mu Allah ka sa mu dace Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka hana mu kuskurewa da kaucewa da baudewa ya Allah da gangan ko ba ba da gangan ba ya Allah ka hana mu la- lalacewa ya Allah ya Allah ka hana mu baudewa ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka saita mana wannan ƙasa ka dawo mana da ita hayyacinta Ubangiji maɗaukakin sarki ka daƙil hannun maɓarnata da azzalumai da 'yan ta'adda da wanda suke cutar da al'umma a wannan ƙasa ya Allah wanda suke da sh- rabon tuba Allah ka karɓi tuban su ka sa su tuba wanda ba su da rabon tuba Allah ka zirkakar da su ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah